kada aka ubangiji abin da yake nufi da wannan aya wato ya sa ta ne ka rika zuwa gun wanda ya daina zuwa wajenka duk mutumin da kake zuwa gunsa a yake zuwa gunka ran nan sai yanke yake ba zai ƙara zuwa ba to Allah ya ce in ya ji zuwa kai jika gurin idan mutum ya daina maka magana kai kuma yi masa magana ka gani sannan kuma wato iman haramaka in mutum ne maka kyauta ran nan sai ya daina ya daina baka komai da ku yana baka to kai in ka samu ka kai masa kar ka ce tunda ya ce ba zai ban bani ma ba zan ba wannan baka kiran gwami ba kenan duk abin da mutum yake baka in ya yanke da baka to kai ka bashi in yana baka fan goma karfin sa kenan sai ran nan sai yanke da fan goma to rika sayan goro na na kwabo goma kana kai masa ai ya karfin ka ka gani Allahu akbar sannan kuma wal afau amman zalamaka sannan ubangiji ya ce duk wanda ya cuce ka kace na yafe maka kar ka ce sai na rama a'a sai na na yafe maka sannan kuma wasu gir alama a sabaka dukkan irin abin da ya same ka na ɓacin rai da na cuta da na wulakanci ka ɗauki haƙuri kamar yadda waɗancan waɗanda suka wuce su ma suka haƙuri Allah ya hore shi da wannan a cikin alƙur'ani yawa da irin waɗannan halaye domin ya ce maka fasir kamar kamar ulul azumi na rusuli wala tastajil lahu ko kai hakuri ya Muhammadu da cutar da za a yi ma da bata maka rai aka ce kuma ku kauda kai kada ku rama abin da aka yi muku irin na ɓaci rai wala man sabara wa gafara ubangiji yace yana nan ga wanda ya hakuri sannan kuma ya gafarta wani yana cewan mutum ya bata maka ce ka yafi masa wannan abu babban al'amari ne ka gani irin halayen da aka hori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji da shine da annabi ya zama mai hakuri mai jurewa mai kauda kai mai bari da ake shi ya saboda wannan umarni na Allah kuma bari mu ji wannan aya sai wata hanya annabi aka gane yana ayyuka wani da Allah ya sa shi ta wata hanya ne za mu gano lallai annabi ya yarda da wannan aya ya kuma yi aiki ita kama kuka rabu ba yayin da wato a yakin uhudu da yaki ya bashi din nan aka karya wa annabi haƙora guda hudu na gaba wa tujja wadahu aka masa roki aka masa fata yawan da ranar yakin uhudu shakka zalika ala ashabi shakka shidda wannan abu sai ya wuyatar wato ya tsananta ga sabon annabi ransa ya baci da kyau cewa ga kafirai sun karya haƙoran annabi hudu sun fasa masa goshi wanda ku shi abin da yake neman su da shi alheri yana so ya ja su ne zuwa ga aljanna su ko suka yi masa sakamako da wannan irin azabar ni ka gani wa qalu sai sabo suka haɗu gaba ɗaya suka zo gun manzo Allah suka ce masa ya rasulullahi yake na'am suka ce lauda auta alaihim ka gani suka ce annabi abinda muke so da kai ya rasulullahi kafiran da suka yi maka raunin nan da ka yi addu'a mana Allah ya rama maka ka gani abin da suka shawarce shi kenan fa qala sayyidina rasulullah sai yace inni lam ubu asla an kike ayi ba a aiko ni wato da aikan nan akan cewa in rika nisanta bayina bayin Allah da rahama ba ba aiko ni dinga tsine wa mutane ba saboda haka in ka je wa'azi ko wa'azi ka ji ana ka ji ana Allah ya tsine wa suwani Allah ya tsine suwani to kar ka zauna a gurin wuce wuce maza Allah ya ce ba aiko ni dan tsinci ne wa mutane ne san ka su da rahama ba domin in ne musu addu'a to Allah zai musu azaba ni ko Allah bai aiko ni dan azaba ba walakin mutum da ya ba ai an aiko ni ne dan kira mutane kan addinin Allah kawai ba dan tsine musu albarka ba ba dan musu addu'a ai musu azaba ko halakar da su ba wa rahmatan an aiko ni kuma in zama rahama ga dukkan halittar Allah ya kuma zan musu addu'a don sun cuce ni amma ni a maimakon ma musu addu'a ta halaka ko ai musu azaba abin da zan ce kawai Allahu mu'adi qaumi fa innahum la ya'lamun sai daga hannu yace Allah na roƙe ka ka shiryar da mutanen da suka yi min raunin nan su ga addinin Islama domin su jahilai ne ba su san ba ba san ka kai kuma Allah kun ji irin yadda Annabi ya rika aiki da wannan aya Allahu akbar Allah ya ba mu albarka amin warwai an umara radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi ga sayyidina umar shi sayyidina umar suna zaune da manzo Allah sai yace yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace ya manzon Allah da uwata da ubana su zama fansar ranka ya rasulullah da kala da anuhu ala qawmihi yace annabi nuhu yayi addu'a da mutanen suka ki imani suna cutarsa yace rabbi la tazar ala rabbi min al-kafir da dajjal yace Allah na roƙe kar ka bar ko da dan gida daki ɗaya ko zanzaro kuma a bayan ƙasan nan in dai bai ba da gaskiya da Allah da ni da ka aiko ni ba haka annabi nuhu yayi addu'a Umar ya gaya wa manzo Allah haka yake na'am haka nuhu ne walau da awata alaina yace ya Muhammadu mu kuma yayin da muke kinka muke tsananta maka a maka bamu shiga addinin nan ba da kai addu'a irin wannan gare mu na halakana min akhirina mikin da akhirina yace wallahi da kai mana wannan addu'ar kaga da mu da iyalin mu da jikokin mu da ƴaƴan mu da mun bata ba a same mu ba yace hakurin ka shi ya jawo har ba mu halaka ba ba mu mutu ba ba a yi mana azaba ba gashi mun shiga wannan addini da mu da ƴaƴan mu da jikokin mu to wannan hakuri naka ya kai Muhammad Allahu akbar yace domin abin da yasa nace kana da hakuri ya Muhammad halaqat wuriya ba haraka ba hauka wallahi dan wulakan har an taka bayan an taka bayan ka dan wulakan dan kiyayya domin kaga ran da wannan ya je din nan yana gada ai kaga aikawa suke su Abuja suka ce wane ne zai je ya dauko rufatsiyar mahaifar raguma a bayan gari mai doyi ya zo in annabi ya yi sujada shi ko yaba masa ya danna masa a duk abin da yake so a bashi aka samu wani yake zai dauko ya je ko ya dauko din annabi ya sa goshi a ƙasa yana sujada ya jawo mahaifan nan tana doyi sai dabba a gaba a bayan danna ya tafiya son su kuma su abuja suna zanzaune su wajen irin ne suka tuntsire da dariya a gurin ana ta dariya sannan wani yawan Fatima sai gumi yake ga abin da aka yi baban annabi ko yake dagawa sai da har ta zo daga gida ta dauke tukuna kana ta faɗa almazala ki zauna yake Allahumma alayka bi wala bi wala sai da ya lissafi waɗanda suke go gaba ɗaya ko ran ran ya tafi da amma a wannan ranar da suke mar wannan annabi ko magana saboda hakurin sa shi ne abubakar yake tunawa a rannan yace an taka bayan ka wa udumi wa haka sannan an maka rofi a goshinka wa kusira ruba'i suka an karya maka haƙora ba sai ta an ta kula fa abaita an ta kula illa khairan amma duk wannan laifi da aka yi bayan Muhammad ta ki magana komai ne ne ka faɗa ce wannan irin hakuri naka da yawa fa kulta sai a maimakon kai musu addu'a ma Allah ya saka ma ko ya musu azaba sai muka ji kana cewa Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun sai muka ji kana cewa Allah ya wa mutanen nan da aka aiko ka gare su Allah ya musu gafara domin su jahilai Allahu akbar jama'a kun ji irin hakurin wannan annabi Allahu akbar wala ma qala lahu ar-rajulu adil wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi rabo cikin jama'a ya raba ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan da ya rarraba sai wani mutum daga cikin mutanen sai ya ce masa fa inna hadhihi qismatun ma uridu biha wajh Allah Allahu akbar sai ya ce da manzo Allah wannan raban da kai baka nufi Allah da raban ba kai gaskiya ba san wannan raban ba kai gaskiya ba Muhammad a cikin raban fa cikin jama'a din ki mai ga annabi haka sai ko annabi ne ya raban da kansa amma a maimakon ran manzon Allah ya baci ya faɗi wata bakar magana sai lam ya zurfi jawabihi in an an ya bayyana da kuma da kuma ai bai ƙara wata magana ba shi annabi akan amsa wannan cewa bi adalcin ba bai yi dan Allah ba sai masa bayanin abin da shi sani ba annabi yau wancan mutum bayani cikin abin da ya jahilta wa wa azana bi kuma shi annabi yau a kan wa zakkar hali ma qala da ya tunawa kuma ransa abin da wancan mutum ya gaya masa na bakar magana fa qala sai annabi an ka da wal hasa sai yace da wannan mutum da yake bi adalci bai kan kansa kamar yin abin islam a yace haba wani ina ma baka faɗi wannan magana ba to in ban yi adalci ba wane ne a duniya kuma wanda ake da zai adalci sai wa hasirutu illam ajil yace ai ni din nan ni Muhammadu dan aka ce na tashi yin lamari kowanne ban yi adalci ba ban yi saboda Allah ba ai na tabi kuma na yi da na sani kaga annabi ya koma yana wa kansa wa'azi kuma a maimakon ya zagi wancan mutumin kuma bai zage shi ba bai mayar mar da bakan magana ba sai ce masa ma yi masa wa'azi ce yace ina ma baka faɗi wannan magana ba domin ya san magana da ya faɗa din nan Allah bai yarda da ita ba sannan annabi ya koma wa kansa yi wa kansa wa'azi kuma ya tuna wa ransa cewa in baya yin adalci ran tashin kiyama kuma zai fi da ya sani kaji irin wannan cikin hali na wannan annabi Allahu akbar sannan bayan wannan kuma ka gani wani haman arada min ashabihi qatalakum sannan kuma annabi ya ya hana waɗansu mutane sahabbansa su kashe wani mutum wanda ya niyya zai kashe annabi din ya zo da niyyar kashe annabi bai samu sa'a ba sannan sabai suka tayi za su kashe shi kuma manzo Allah yake kar a kashe wala ma ta sadda lahu gaurasu bin harisi yayin da gaurasu dan harisu ya tumbe ga annabi zai fitar dan ya dan ya kisan gila ga annabi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muntabizun ta ta jarabi shi annabi yana can wato ya ware karkashin wata itaciya kadai ka'ilan yana bakin rana walla su ka'iluna fi ga fi ga zati wato yaki aka ci da aka je wajen yakin ana cikin yakin an yi an gaji sai kuma aka da za a huta to shi ga wasu bin harisu din nan kafiri ne shi kenan shi manzo Allah sai ya tashi sai bar cikin waɗannan waɗannan sahabbai nasa sai zare cikin sai kuma can bayan sai samu gindin wata itaciya sai kwanta to da kwanciyarsa sai bacci kwashi shi a gurin yayin nan kuma shi wannan kafiri ashe ya ga san da manzo Allah ya tafi can din to sai za i dauta kubinsa ya gyara ya gyara ya gyara yake alhamdulillah yake yau kam wannan annabin kuma sai wani domin sahabbansa ba ko mutum ɗaya a gurin su kuma duk bacci ya kwashe sa a cikin da suke suma ya zaga ya zaga ya zaga sai da yaje inda annabi yake kwance yana bacci nan a karkashin itaciya ka gani falam yanta bi har ya je kan manzon Allah din kuwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah din bai farka daga baccin ba illa huwa qa'imun wa sayfu kanta kan manzon Allah ya farka sai ga wannan gaurasu din yayi tsaye akan sa ya zare takobi iya biya ki a hannunsa sai sai tsara yana jira yana jira kawai farkawa annabi da ya miƙe zaune shi ko ya sa takobin kai ke sai sai farka manzo Allah sai ga wannan kafirin da damara da komai cikin kayan yaki ga takobi a tsara akan sa Allahu akbar faqala buɗe bakin gaurasu shi dan harisu din nan sai ce da manzo Allah man yamna uka minni yace ko Muhammad yau fa ga ni ga ka da can cikin sabanka wannan ya kare nan wannan ya kare nan muna so mu zo kanka mu samu dama ba yau ga ni ga ka ga ta kubina kai ku ba makami a hannunka yau wa zai hana an kare ka kuma haka ya annabi man yamna uka minni wa zai kiyayar da kai hana an kare ka yau faƙala Allah sai manzo Allah yake Allah ne zai hana ka tashi abin da ya gaya masa yake Allah ba zai bari ka tashi manzo Allah na gama wannan magana fa kada sai bu min yadi sai takubin ya sufuce daga hannun gaurus kuma fa haka hunnabi sallallahu alaihi wasallama da sufucewa takubin ya fadi sai manzo Allah tarab sai ya dauke wannan takubin ya rike hannunsa shikenan dabararsa ta kare dama takubin ne ga an kwaci in gudu zai ma wanda za a sare da ya taka dama sai a sare in ya tsaya kuma in ya ga dama ya sare ko kama ta kubin yayi ya ja kuma sai ya mutu ha Allahu akbar da manzo Allah ya rike ta kubin sai ya tashi sai ce da gaurasu man yamna uka minni yace to kai kuma yau wa zai hana sare ka manzo Allah ya mayar masa da kike kai ma faɗi wanda zai hana sare ka domin kai ma jama'a ka ne masu kare ka to ka baro su ya san ba mai hana kuma shi ko ba zai iya sha Allah ba saboda shi kafiri ne ka gani Allahu akbar shi ka wurata buɗe bakin sa dan ya san ko ba da wata dabara ko kun da manzo Allah kun khaira akhizi yace ya ba ya rasulullah ya muhammadu zamo fiyayye mana cikin wanda in ya kama mutum aka yi laifi ya saka masa da alheri kar ka za mai saka da mugunta ni ne ni yayi ma shari saka mu mana da alheri muhammadu ya kare kuma Allahu akbar hata rakahu sai annabi ya kyale shi yake tuji ka wa fa an yace kuma na yaje maka wannan kawo hali irin na annabi Allah ya ba mu albarka faja ila qaumihi shi ga waras kuma sai ya to wajen taron jama'arsa inda sansanin su yake na kafirai faqala sai ga waras na cewa jitukum min inda khairin nas kai jama'a aka ce lafiya ga rasu in ji kafirai yan uwansa yace na dawo daga gurin wanda ba duk cikin mutane ba irinsa ba irinsa wa min azimi khabarihi hadani abu abu hadani Allahu akbar yace na zo daga wanda yake rangwamansa na daga cikin manya-manyan labarinsa da muka ji dama to yana daga cikin wato manya-manyan irin alherin manzala afawu an yahudiyyati allati samar shati da manzan Allah ya yafe wa bayahudiyan nan da ta yi masa samu a jikin naman akuya ta kai masa ka gani yahudawa ne suke wannan samu annabi yana wa'azi aka rasa yadda za a yi sai aka haɗa baki sai aka samu cinyar akuya aka sa masa dafi a cikinta da aka sa dafin sai aka dafe aka ba wannan ba yahudiyar aka ce ta kai wa annabi in ya ce musu an huta da kaiwa manzo Allah da aka kai aka ajiye nama wato cinyar sai Allah ya nufe ta yi magana ya cinyar akuya take na ta kuma ana ya rasu da kar ka ci wannan naman na jikina domin akwai guba a jikina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji magana cinyar akuya kenan sai ke da sahabbai kada ku ci waɗansu suka ce to ya rasulullah in dai ka ci za mu yace ka suka ce in dai ka ci ma sai ce to in za ku ci ku ce bismillah manzo Allah sai ya ce to da cinya da turan da wannan sun samu ba wanda yake da tasiri sai Allah ne mai tasiri sai manzo Allah ya kama naman yaki sabai waɗansu ma sai suka ci aka ce wanda suka ce sai suka mutu manzo Allah kuma ba abin da ya same shi wannan mata saboda waɗanda suka mutu nan annabi kuma sai ya ce to ke yar aiken nan da wannan samu da aka ce ki ka na yafi mutu hakkina cikin waɗanda suka mutu saban waliyan su sai suka ce su ba su yafi ba jinin dan uwan su da ya mutu ya wannan sai annabi ya kama sai ba aka yi hukunci kuma aka sai ta amma ba annabi ne yasa ba shi kam yake yafi mata ku ji kyakkyawan wannan irin hali na wannan manzo Allahu akbar Allah ya ba mu albarka amin gani wato kuma an samo labari ga Anas wato amin nan na manzo Allah radiyallahu anhu shi ma sahabin annabi ne yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace muna zaune tare da manzo Allah tsira da abinci tabbata gare shi walaihi burdun galizul hashiyat wato ya yafa wani mayafi mai kaurin geza gefensa an masa kauri wato gefen yana da kauri kauri kauri annabi kuma ya yafa a wuyansa yace muna zaune fajazabahu a arabiyun birga'ihi jazbatan shadidatan sai ga wani balaraban kauye yazo shi ko balaraban kauyen nan wato ba musulmi bane da zuwan sa dama dan wauta da ya kama wato mayafin nan na annabi da ya rataya a wuya da ya kama sai ya kamo can ya kamo nan malam sai ya kama ya rike sai da ya fuski annabi hatta asarar hashiyatar burdi min safati atiki har wannan gefen bargon sai da ya karfe wuyan annabi saboda fuskar da wannan balaraban yi masa sun makala ya muhammad bayan kuma ya fuske shi din da annabi ya waiwayo sai ya ce masa ya muhammadu himilli ala ba'iriya hazaini min malillahi allazi indaka yace abin da ya kani wajen ka ka dauki dukiyar Allah wacce ya baka ta baitul mali ka dora mun akan rakuman nan na guda biyu ta kai ta wacce Allah ya sa hannunka hajiwawa kai na kalata min limin malika kuma min mali abika domin kai yace da annabi fa domin kai ai wannan dukiyar da nake ka dora mun a raguman nan in ma ka ba da ba dukiyar da ba dukiyar da Allah ka ji wai annabi ake ta ga bakan maganar nan ga fusgar da ya marga wai in ma ya bashin ai ba tasa bace ta Allah ce ba ta uwarsa bace ba ta ubansa bace duk idan ga annabi abin da ya ga dama ana ce ina zaune shi wannan sahabin na annabi ina zaune aka yaka Allahu akbar haka katan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya shiru bai ce komai ba kuma qala sannan sai man gada farkon magana da zai sai yake almalu malullahi wal abdu yace lalle ka faɗi gaskiya wannan balarabi dukiyar nan ta Allah ce ni ko bawon Allah ne abinda annabi yake masa kenan kuma qala wai sabi mun ka ya rajulu ma fa'al za ta bi yace to yanzu kuma bari in tambaye ka ya wannan balaraban kauye ka ce in baka wannan dukiya ba ta bace ba ta iyayena ba ta Allah ce in baka kayan rakumi biyu ka tafi to in tunda yake ta Allah ce naji ni ku bawon Allah ne zan baka in na baka nan ni kuma ku yalla sai mai cikin harkar da rauni a wuya ka yadda in saka ni ma ni ma in sa wannan mayafin a wuyanka in fusga ya maka in sannan ba ka ka yadda da haka iko domin ka cike ni kala da sai balaraba yace a shi bai yadda ba shi dai a ba shi dukiyar ita kawai kala lima sai manzo Allah ya ce to saboda me baka yadda ba kala sai yace li'annaka la ta la ta la tukadi bi sayyi'ati la sayyi'ati yace da manzo Allah domin kai mun ji labari baka saka mumuna da mumuna saboda haka ni ban yadda karama ba fa bahika nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya murmushi ya kare kuma amara sai manzo Allah yace da sabansa an yi humala lahu ala ba'irin sha'irun wa ala al-akhir kamru yace to ku je wannan tsera kuma nasa ai masa labtun sha'ir kamar alkama sayan kuma a yi masa laftin busasshen dabino kowanne kaya kaya ɗaukar shi kun ji irin halin wannan annabi wa zai iya haka yanzu yanzu kai wa sarki wannan in ka fito daga kurku baɗi ma ba kai sa'a ba kun ji abin da aka yi wa annabi ga kuma irin abin da ya saka shi Allah ya ba mu albarkar saboda haka mutum ne amma da banki da mutane in mutum ya ce annabi mutum ne bai yi ƙarya ba amma ya ce kuma kamar kowa to ya yi ƙarya ba kamar kowa ba ne amma ko mutum ne ba ta qalat aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya ƙara yarda da ita tana ba da labari tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muntasira min mazlamatin zulim zulimaha tace ni tunda nake ban taba ganin annabi ya ce a iya nemi taimakon wajen wani ya cuce shi a saka masa a kan wannan batun da yake malam ta kun hurmatan min maharimin lahi in dai wannan abin da ka aikata da cutarsa ba wani doka ne cikin dokokin Allah ba ma baraba da yadda yake an addu sannan tace ban taba ganin annabi ya dake wani abu da hannunsa bai rai ba tsakanin yaro ko dabba annabi bai taba dukan wani ba illa an yi da shi sabilillah in ku kaga annabi ya dake mutum sai an je wajen yakin daukar addinin Allah wa ma daraba hajiman wala mar'atan annabi bai taba dukan mai masa aiki ba sannan bai taba dukan matarsa ba bai taba dukan mai mar aiki bai taba dukan matarsa ba domin Anas din nan da muka faɗa an ce yace na zauna shekara bakwai ni ne mai ba annabi ruwan sha ni ne mai ba shi ruwan alwala ni ne mai masa kawo masa ruwan abincin abincin shirya masa da abincin in an dafa shekara bakwai muka yi annabi su taɓa mun Anas dan bai kai kaza ba bai taba gaya mun balle ya ce abin da ne ban kyauta bai taba cewa ma dan me kai kaza ba ko da na yi abin da ba haka yake so ba sai dai ce min anas da kaza ka yi a maimakon wannan da ya yi amma da zai dan me kai kaza ba saboda kyawun halin Allah wajiya ilaihi bi rajulin wato wata ran an taba zuwa da wani mutum gun annabi bakila sai aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haza arada an ya kasu duka aka ce wannan mutum da muka kamo shi ya rasulullahi kafire ne suka yi shiri da shi aka biya shi aka yanka man lada ya zo ya raba ya kashe ka fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce masa sai wannan bawan Allah ya ce na'am ya ce kada ka zo lan tura lan tura kar ku firgita shi kar ku firgita shi wato wanda suka kamo shi gashi an ce shi aka zo kashewa annabi ga makamin kuma gun mutumin safai sun kwakumo shi amma a maimakon manzo Allah ya ce a daure shi ma a dake shi sai ki kar ma a razana shi walau arata zalika lam tusallat alayya Allahu akbar annabi yace a sake shi ma yace ko ka ko kace ai Allah bai dora ka akai na ba raina ba hannun kai shi ba sake shi tafi kyakkyawan hali irin wannan وجاءه زيد بن sa'ata qabla islamihi ya taqabahu dainan alai kaga wannan zaidu wato manzo Allah ya taba karbar bashi a gunsa amma shi zaidun tun bai tuba ba to sai nan sai zo ya taqabahu dainan alai yana neman annabi ya biya shi wannan bashi yace ya rasulullahi na zo karbar bashi na da ka karbo fajabazahu fajabaza Allahu akbar sawbahu amman kibihi da ya zo karɓar bashin wato kajiyar da yawa annabi sai ya tattara rigunan annabi da ya tattara rigar ma da sai fuski annabi ta baya dan yana bin sa bashi ta wajen kafara wa akaza bi majami'i siyabihi shi ya kame rigunan kuma ya rike gaba ɗaya wato irin cikume wannan ba yadda zai yi tude ba yadda zai kuma yi yake sai ka biya ni abin da nake bin ka wa galaza alaihi ya kuma tsananta wa annabi baƙaƙen maganganu gashi kuma iya ci kuikuye rigarsa a wuyarsa sun maƙala sannan shi wannan mutum zai ta tsinna sai rika ta da annabi innakum ya bani abdul mutallabi mududun yace ai da ku jama'ar abdul mutallabi duk ƴaƴansa da jikokinsa kaurin bashi ne da ku yana yi haka yana fuzga annabi Allahu akbar kan taharahu umar sai na umar radiyallahu anhu yana zaune a gun sai yace masa kai wani kai zaidu saki annabi saki annabi kanka so kanka wa Allahu akbar washaddada lahu bil qawli shi ma Umar ya tsananta masa da magana kamar zai tashi tsari wallahi sallallahu alaihi wasallam ya tabassamu amma manzo Allah shi ko yana murshi bai bata rai ba ma balle ka wata bakar magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka ahwaja ya Umar kaji abin da annabi yake shi annabi a maimakon yau wannan mai bata masa rai ma mai fusgarsa wato ya masa bakan magana sai jura wajen umarun da yake nema ya goyi bayansa sai ce umaru ai da ni da wannan da yake tambaya ta bashin ba wannan muke bukata a wajenka ba a ba muna bukatar ni ba ni so in ji ka bata wannan da ya zo karɓar bashin shi ma da yake neman haƙƙinsa kuma ba ni so ka bata masa abinda muke so ka muru ni bi husuna da kaba'i yace ina ma ni ka ce da ni ya rasulullahi nemi kuɗinsa ka biya shi ai da wannan ka gaya min shine mai kyau ya umaru amma ba kai masa faɗa ba sannan wa tamurhu bi husnil taqabi sannan kuma shi da yake neman wannan bashi nasa yake min haka ka rarrashe shi ka rarrashe shi kace yi hakuri mana kamun nan zuwa gobe ka dawo in Allah ya bayar a baka yake abin da muke so kenan amma ba kai masa faɗa ba Allahu akbar Allah ya ba mu albarkarsa sun maƙala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi wannan balarabe wato yayin da aka gama wannan suka zauna sai manzo Allah ya faɗa a lokacin yace abin da ya rage dama shi wannan zai sunan abin da ya rage cikin kwanakinsa su kare kwana uku ka gani wa bar umaru ya qadihi malahu wa yazidu 20 sa'an lima rawahu kaji kuma irin halin annabi sai manzo Allah yake da Umaru yace to kai yanzu Umaru tunda yake haka ne kana ganin laifinka saboda yana fuggar tufana da ni gaba daya ya nemi bakan magana hakkin sa kuma yake nema gare ni to ka biya shi ka je ka dauki abinda in kana da shi ka bashi abinda yake dina sannan in ka biya shi hakkin sa a tsara masa sa'i na na shikir wato guda dalilin yi masa wannan kyauta kuwa na sa'i ishirin nan da za a bashi bayan an biya tashin sa limara wa abu saboda kai umaru ka ka bashi tsoro kai ke matsawa ya zai zo neman hakkin sa kuma ka bata masa rai saboda ka bashi sa'i ishirin a maimakon tsawar da kai masa sannan kuma ka biya shi hakkin da yake bina Allahu akbar ku ji kyakkyawan hali irin na wannan annabi fakana sababa islami wannan mutum zai dudin nan da ya ji irin wannan abin da yawa annabi na bata rai da irin kalmomin annabi da irin sakai da yamar shi ma sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace karamin mutum ba zai iya hali irin wannan ba wane shi wanda duk duniya gaba ɗaya ittifaqan ba irin sa sannan a zo a yi masa wannan abin amma kuma shi ga irin abin da yake wannan daban yake da mutane yace abin nan nasa ba na sarri bane sai shiga addinin musulunci Allahu akbar sannan shi zaidun nan fa shine yake cewa ma baqiya min alamati nubuwati shay'un illa wa qad arabtu fi wajhi muhammadin illa sanatain lam akhudha yace ba wani alamar annabci da ta saura wacce ban ganta ga annabi muhammad ba sai guda biyu wacce ban bada labari ba zan kuma bayar yace guda biyun nan sune filmuhu yasbiqu jahl dauriyar annabi ta riga ta riga bacin ransa kamun ka bata annabi rai dauriyarsa ta danne ba zai bata ransa ba wala taziduhu shiddatul jahl illa hilman irin yadda jahilcin ka zai sa ka dinga yi masa wauta kana bata masa ba abin da wannan bata za ta yi masa sai karin kawai yace fatta bar tuhu an bani labarin annabi fa wajadtuhu kama wasifa wallahi da na samu annabi sai na same shi wato kamar yadda aka bani labarin sa haka na same shi ba sabani akan hakuri Allah ya ba mu albarkarsa saboda haka jama'a wannan annabi duk abin da kuka ji Allah ya ce masa to ƙarin bayani gare mu ne amma ba mai iya kiyaye abin da annabi yake da shi ba mai iya kuma koyi sai yayi kamar nasa sai dai kai irin nasa kawai Allah ya ba mu albarkarsa saboda haka aikin annabi mu kama shi yaban annabi mu kama shi salatin annabi abadan mutum ya kama shi ka gani salatin annabi na ƙara imani salatin annabi na sa a cika da imani bar jama'a za mu yi addu'a a nan sai kuma Allah ya kai mu gobe Allah ya ba mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya amin ubangiji Allah mun roƙe ka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya amin matafiyan mu na sama da na ƙasa da ruwa Allah ya kasu gida lafiya amin mata masu ciki Allah ya soke su lafiya amin kuma Allah ya kiyaye ranmu da lafiyar mu da mutuncin mu da addinin mu albarka alqur'ani amin dan quraishin da inda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wanda bamu sani ba Allah ya sanar da mu albarka alqur'ani amin yadda muka taru ana Allah ya tara ma darus salami amin wadanda suka zo jin karatun nan Allah ya ba da ladan zuwa da zama da naji amin inda alqur'anin nan ya hore mu da aikata Allah ya nufa mu aikata shi amin wanda kuma muka ji na hani ne Allah ya hane mu aikata shi amin wanda suka ba da sadaka kadan da mai yawa Allah ya sa musu a mizanin alkhairi amin na hada ina kar kausara daya amin ku karanta inna anzalna a sura ɗaya Allah ya saka buga kanmu da hasken imani wani ya roki du'a'i ga mahaifansa Allah ya gafarta musu kulhuwa ɗaya Allah ya gafarta musu ma Allah ya Allah ya jawo ma Allah ya jawo mana samu amin za ja nasrullah ɗaya wani ya roki du'a'i bukatar na alkhairi Allah ya jawo ma Allah ya jawo mana samu amin in wani akwai abin da ya dame shi yana neman Allah ya yi masa mu abin da ya dame mu Allah ya yi mana amin bila quraishin daya sura daya Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu hazaka da zalaka amin yaran mu da suke makaranta da waɗanda za a sa makaranta Allah ya sa masu fahimta ne amin ubangiji Allah ya hada zukatan mu akan soyayya bisa addinin musulunci amin Allah ya dora mu akan siratul mustaqim amin ubangiji Allah mun roke ka Allah ka tara rarraba mu guri daya amin rarraba da take shiga tsakanin musulmi Allah ka mai da ita haduwa albarka alqur'ani amin ubangiji Allah mun roke ka wannan addini na islam Allah ka kara masa haske da daukaka amin mu karanta alamna shara'a daya la zawla lahu ma متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الكبير سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسجد له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يقولون الآباء الأبان الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Ubangiji ya ce da muka ba a nan Musa littafin a taura, sannan ko muka sanya ɗan uwansu Haruna mataimaki gare shi, sai muka ce iza ba ya Musa da Haruna ku tafi ila alƙawmi da zina kazo bi atina zuwa ga mutanen nan waɗanda sun ƙaryata ayoyin alƙur'ani ayoyin a taura. a zamanin annabi Musa sun karyata ayon a taura sai ne suka ce kiblawa mutanen Fir'auna da shi Fir'auna kansa din su ne suka haɗu suka karyata abinda Ubangiji ya aiko annabi Musa a cikin attaura ba za a ba ilaihim da Musa da Haruna sai suka tafi wajen kiblawa da Fir'auna gaba ɗaya bin risalati suka tafi da wannan aike na taura da Allah aike su da shi fakazzabuhuma da Musa da Haruna suka karanta wannan ko Musa ya karanta Haruna yana gaskata shi Fir'auna da jama'a su suka karyata annabi Musa da taura ta su gaba daya Allah ya ce to sakamakon karyata wannan fadammar nahu sai muka halakar da Fir'auna da jama'a sa ta da miran mutukar halakarwa wacce ba farka a gare su وقوما لما كذبوا من أفرقناهم وجعلناهم للناس آية وأجعلنا للظالمين عذابا أليما فأنبتت قوم نوح متى سيدنا نوح عليه السلام لما كذبوا الرسل yayin su ma da aka aiki annabi Nuhu ya mutu wa'azi ai yayin nan sai karyata rusula manzanni ita kazibi nuwan dalilin da aka ce sun karyata manzanni gashi ko annabi Nuhu ne kadai suka karyata ai li duli lumsihi fihim saboda annabi nuhu yayi tsawon zama cikin mutanen ya nemi musu wa'azi shekara 950 ya nemi musu wa'azi to saboda wannan dadewar faka Allahu rusulun zaman sa ya kadirci a ce manzanni da yawa sun cinye lokacin to saboda haka karyata shin nan kamar karyata wasu manzanni ne masu yawa akwai fa li anna takazibahu ko kuwa saboda ubangiji ya ce wanda ya karyata manzo guda daya takazibun li baqir rusula wato kamar ya karyata dukkan sauran manzannin ne saboda haka wanda ya karyata littafi daya cikin ɗari da goma sha hudun nan to ya karyata sauran duk gaba daya wanda ya karyata ayar alqur'ani guda ɗaya ce bai yarda da ita ba wato ya karyata dubu shida da mai tan da goma sha hudun kenan gaba daya dalilin abin da yasa an ka karyata daya ka karyata sauran din nan lishtiratim fil maji'i bit tauhid domin sun haɗu gaba ɗaya su annabawan nan da manzannin nan da littattafan nan na Allah da ayoyin alkur'anin gaba ɗaya sun zo da cewa Allah ɗaya ne to ka ƙaryata ɗaya ka ƙaryata dukkan su kuma to su da suka ƙaryata annabi Nuhu ɗin Allah ya ce a gara tsanahu kuma sai muka dilmiyar da su a ruwan tufana waje Allahum ayatan linnas Allah ya ce muka mai da su alama ce ta lura ga wasu mutane an mutu wa'azi kada su yadda su ƙaryata domin sun ga sakamakon da ya samu mutanen Nuhu da suka kare ta Annabi Nuhu din wa tadna azaba nadiman Allah yace bayan wannan kuma muka tanadi azaba mai radadin gaske wato lizalimin ga mutane alkafirai masu karyata abin da aka aiko a karanta musu kagari azaban nan mai radadi suwa ma hillu lahum fi dunya ba ba a lissafin abin da ya sauka gare su a nan duniya na wahala na mamayewar ruwa da matsara da ta same su wannan ma an yi ta anan ne amma ko babbar azaba tana lahira Allah ya kiyaye to
وآدم وثمودا وأصحاب الرجل وقولا ما ذلك كثيرا Ubangiji ya ce ya Muhammadu ka ambata labarin Adawa mutanen Annabi Hudu wa Samudan ka ambata labarin Samuda mutanen Annabi Salihu wa sahabar Rasi da mutanen da suka zauna a bakin rijiya wata jama'a ne suka zauna su kuma suka kewaye wata rijiya nan ne garinsu ake ce musu ashabar Rasi annabin da aka aiko ya mutu wa'azi kuwa shine sayyid na shu'aibu alayhi salam wakila aka ce gairu walin su ma kanu qu'udan haulaha su waɗannan rasu da aka ce ashabul rasu din nan wato sun zauna ne suka gidajen su a kewayen rijiyar falharat bihim yayin da aka aiko annabi shu'aibu ya mutu wa'azi cewa Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku bar kaza kaza haramun ne ku nesa da shi kaza shine halal ku aikata sai suka karyata annabi shu'aibu suka ce ba su yarda da shi ba sai ubangiji ya ce da rijiyar ta faffake ta ƙasa ta shata bakin iya yawan su sai ta nutsar da su a ƙasa gaba daya Allah ya kiyaye mu amin wa qurunan baina zalika kaseeran wato a tsakanin waɗannan tsakanin adawa da samudawa da kuma mutanen annabi shu'aibu din nan da kuma annabi Musa da mutanensa ubangiji yake akwai jami'u masu yawan gaske waɗanda ma Allah bai ambata su ba dan yawan su waɗanda suka kare ta su ɓadda
وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تدبيرا wa kullum kowane ɗaya cikin waɗannan da ubangiji ya lissafa mana jama'ar annabawan nan darabna lahul amsala Allah ya ce mun sanya misali gare shi fi qamatil hujjati alaihim cikin tsaye da hujja a kansu falam nuhlikum Allah ya ce ba mu kada su ba illa ba'da al-inzar sai an zo an yi gargadi ko ubangiji baya wa mutane azaba ko ya kawo musu fari ko ya kawo musu annoba ko ya kawo musu rashin zaman lafiya sai tukuna wato ya ce ayi kaza a bar kaza mutanen sun ki sannan Allah ya kasa sakamakon kin kamar yadda Allah ya ce idan dai zina ta yawa a duniya to abin da Allah zai saukar a sakamakon ta wato yawan mace mace da rashin lafiya wanda ba za a iya maganin sa ba sakamakon zina kenan idan dai ana sa da jama'a wala ta qarabu zina wala ta qarabu zina kar ku kuta da aikata zina shine misalin ka gama ci kai mata magana ko ka gama ci kai mata fara'a ko ka gama ci ka neme ta da hira ko ka gama ci ba abin da ya hada ka da ita ko a mota ko a kasuwa ko a hanya har ka mata hira ko ko wadanka ne hada ka da ita shine kuma sai kuna ke da ki garku mota wai ta ga mota ce wata gasar ta shiga mota mijinta ya tura ta ko ganin kiyaye ko kuma wata larura za ta tafi da ita da ganin ta dama sai kace uwar gida eh, ga waje nan kaza kaza kana janta waje daya ko kuma kana janta kana bayar da arewa sai da ka wata kuma da wani abun haka dan kai fa ki ne ubangiji yake wannan shi ne ta fara kuma amma da ba ko kada mu da Allah ya kafa wala ta kara hujjina kar kai kusa da zina in ka kallaci mace sau ɗaya kana kuma kallanta idan mace ba muharramarka ba ce kar ku haɗa hanya ka ce mata ina kwana in kuma ta gaya maka ba sai karbi da ita dan ba abin da ya haɗa ka da ita shine ta karbi ki na kai idan mutane sun ki barin waɗannan ayyuka munana har kuma suna kusantar zinar har ma suna aikata zinar masu hanawa sun daina hanawa waɗanda suke da iko aka ba su kiwon talakawa sun ki kulawa da hana zinar malamai waɗansu suna wa'azi wasu kuma sun ki sarakuna kuma suna kallo ana ta zinar to Allah yake sakamakon wannan ni ko sai in aiko da ciwo amma mai ciwo an ce wala ya samu ciwo wato an yi rubutu an gaji an ba shi itatuwa an gaji an je asibiti an gaji ciwon ya ki warkewa sakamakon muzuna ta ne ya samu jama'a ko kuma a dinga mutuwar fuji a haka kawai mutum sai ku rabu da shi na lafiya lafiya ana ba mu alheri kan ga iwa sai a ce ya bingire ya mutu wancan ma ko ta mutu a cika mota fal da tafi ta je ta tuntsire ta amince gaba daya kaga irin waɗannan mutuwoyi duk ba san su ake ba abin da ake so da mumini in zai mutu in san samu ne wato yayi ya jinya ya rashin lafiya mai tsawon gaske shi ake so da mumini domin rashin lafiyar nan an ce kowane numfashi ɗaya idan ka kwanta ba ka da lafiya numfashin duk da ka ja ya shiga cikin ka za a rubuta ma ladan ka kamar ka ce subhanallah wanda ya fita kuma za a rubuta masa kamar ladan walhamdulillah idan kuma kai nishi saboda ciwon za a rubuta masa kamar ladan Allahu Akbar. Duk motsin da mijin ya ciye idan kuma wannan guriyar gane ka ciwo kada ka juya nan za a baka ladan kamar mutumin da yake a gari aka ki tsaye da addini shi ko ya tashi ya bar garin dan ya je garin da zai tsaye da addini haka za a ba mijin ya ci ladan juya wannan kasara zuwa wannan saboda haka in sako yawa Allah baya bari a jinya duk sai ga mutum ya mutu duk sai wannan ya mutu sun rasa wannan falala saboda sakamakon muzinata ne ba a cewa a daina Allah ya yi mu shine Allah yake ba na kawo wani azaba in tsora mutane sai na aiko da hujja an tsira kan su in sun yi kuma sannan musu azaba haka kuma ubangiji yake idan aka ce maka ana cinye zakka wato mutane na samun amfanin noma ko kuma dukiyarsu ta ciniki ko kuma amfanin itatuwa ko amfanin dabbobi wanda suka isa zakka suna kin fidda zakkar sarakuna kuma sun ki matsa musu domin da ka ga sanda gaskiya take aiki sosai ita aka sa a gaba wato sarki shine yake nada mai karɓar zakka dan wannan haƙƙi da za a karɓa dalilin su haƙƙi ne na Allah ba na wani bane bare shi ba ruwa na haƙƙi ne na Allah dole a yi tsaya ka shi haƙƙin Allah ne shine sai na Abubakar yace wallahi idan mutum na bada wato kamar taguwa ɗaya cikin tagoyinsa da yake fitar da zakka in manzo Allah bayan ya mutu yace ba zai bada wannan zakka ba zan sa ta kuɗi in sani saboda haƙƙi ne na Allah manzo Allah ko bai taɓa bari ba ni ko bayan sa ba za a ce addinin Allah ya tabbata a nuna bane a kan taguwa dai tak in mutum yake sai ya dauka kuɗi ya sai shi sa ake matsawa a fitar zakka domin haƙƙin Allah ne ba na wani bane za san su ka bai abin da suke kenan har kuma manzo Allah ya sai a nada sa'i shi ake ce masa sa'i wato shi kenan sai a nada shi sarki ya nada shi sannan a bashi mataimaka kana zaune a kantinka sai ka gaisu sun zo da littattafan su da mataimakan su da komai sai su ba sana masu kosa mun zo mu karɓi haƙƙin Allah ne mun zo karɓar haƙƙin Allah eh to shi kenan sai ka nuna musu wannan layin kaya ka ce wannan kaya gaba ɗayansa wato kaza kaza na soji sai su guda nawa ne saura sai a kirga su kirga da kansu da sai da su kirga su tabbatar aka ike sai su rubuta sai abu wannan layin ma a tabbatar da shi sai a rubuta sai su maka a gida kuma kana da kuɗi ne tsaba ka ce musu ki a gida ana da kuɗi tsaba a je kamar misalin fan kaza ko jaka kaza sai su rubuta adadin sai ce to banda wannan akwai wata kadara da kake da ita a je a gida wacce dan sayarwa ne ka so ta irin wannan sai ka ce musu je akwai in ko babu ka ce babu bakin abin da yake naka ne ka mallaka yake hannunka banda na hannun baki banda wanda ka ajiye dan ciko ba a lissafin wannan kamar ka sai buwa nan dawa ko buwa nan gero kana nufin sai an kwana biyu za ka saya kana wannan sai su lissafa dai abin da yake hakika kadarar sayarwa yanzu banda gidanka banda motarka banda kekenka na dinki banda sauran dai abin da kake neman abinci ba za su lissafa ba idan kuka ga adadin yawan abin sai su kirge su kirge su kirge su ga lalle ga abin da ya kama kudin ka sun zama da ka kaza kenan tare da wannan kadara da ka nuna mana ita kaza zace kudin da take da su kaza ne to mun hada sun zama kaza sai su ware su ware su ware su ware gwanan lissafi ne aikin su nan sun kinki hali an jarraba su guri guri akan lissafa zakatun shi saboda aka san shi ya amince musu shikenan idan suka gama lissafin sai su ba su amsa su ce abin da haƙƙin Allah yake a zuciyarka a bana za a fidda kanka za ko za a fidda jaka ka za abin da ya kama ki kawo sai ka kirga ka kirga ka kirga sai ka ba su shikenan sai su tafiya idan sun tafi za su baka shaida kuma ka ajiye dan ko waɗansu za su biyo sai ka nuna musu cewa an gama to sai su wuce su tafi duk garin sai su wannan kana da wani ne ka ce ba da wani kana da kuɗi ba da kuɗi wannan din na nawa ne ka lissafa wannan kaza na saya wannan kaza na saya sai su rubuce adadin sai su kauce lissafin su gani to kayan ka na kaza ne saboda haka bai sa lissafin zakka ba sai sai Allah ya bada sa sai su wuce waɗanda suke yi a gari suna nan suna yi sarki kuma ya tura waɗansu wajen manoma kana gona kana aikin hatsi kawai sai ka gansu ga su akan dawaki ke jin da dogarawansu da komai ko wani zai gaddama a ta dukansa sai kawai a zo a ce maka dami nawa ka daura ka gaya musu in ka kai wani gida na kai gida kaza nan kuma ga kaza amma ban gama aikin ba to in baka gama ba sai sai kana bukata a fitar yanzu ne wanda ka gama ko kana bukata sai ka gama a fitar gaba daya abin da ka zaba shi za su yi dan kana bukata sai ka gama sai rubuta ka takarda su ba ku shaidar cewa ba a karɓi zakar ka ba idan kuma kana so a fitar a wannan sai su kirga bakin wannan su fitar su ba ka shaidar cewa an fitar kaza kuma saura nan abin da ya gaba waɗannan kenan na manoma na masu itatuwa su kuma sun shiga daji a ji a samu da masu dalilai yanke a ga abin da ka auna a fitar da nasu a nan ma fitar da haƙƙin Allah waɗannan kenan akwai waɗansu a daji gun mukiyaya awaki ne da kai tumaki ne da kai shanu ne da kai raƙuma ne da kai ga sunan sun bazu a daji ana karɓowa in an zo an tare wannan haƙƙin Allah ne yana nan sai a tara baitul mali kenan a cikin wannan baitul mali a nan ne za a rika saya kayan yaki wanda za a taimaki addinin Allah a sai ta kuba a sai dawaki sannan a sai kibau sannan a sai abinci a ajiye jirgi wanda in za a yakin za a tafi da shi a nan za a biya masu tafiya koyan kiran kibiya koyan kiran mashi koyan kiran wannan ta kuba da kuma gwanaye waɗanda za a samu masu koyar da jama'a iya hawa doki da iya tsaye da shi da iya kwantar da shi da durkusar da shi suna nan kuma suna koyar da wannan kuɗin da za a rika biyan su sannan idan an samu maraya wanda ubansa ya mutu ya iso aure uban bai bar abin auren ba ya zo shi kuma ya kai ƙararsa gurin waɗanda suke hukuma da wannan bai sulmanin take hannu ya ce gashi gashi kuma da wani